بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتابعين والعاقبة للمتقين والعفو إلى الوالدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحسن عقبة من لساني يفرق قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس ya biyar da wani da zuwa da duniya ya biyar da ko shekara da duniya da yi wani da da tara wanda ya yi da daya da wani da biyu shekara da duniya da tara da wani da ya yi da dabba ma kara wani da wani da ya yi da albarka na wani da muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala mun kuma tsaya darasi na na darasi na sha bakwai za mu gani da shekara na sha takwas muna da kuma wani da wani jirgi da wani da wani jirgi da wani da fassarawa yi ne kuma ba mu yi ba mu yi da abu da zamu yi don ba kwanta ba ɗakin da ya gaba mu ga mu tsaya a bayan da da dalilin da da takwas da takwas to da da takwas da za mu yi shi ne hadisi na ɗari da tasirin da ɗaya a rawa wanda muka tsaya wanda za mu tashi na ɗari da tasirin da biyu ma yake babu la yusallamu al-abdu min al-amr ma la yake babu da yake magana a kan cewa kada ka tsora wa ba wani aiki da ba zai iya ba abu da ba zai iya ba wanda ba ba ko mai aikin sa kawai ka tawashi ka tsora wa wanda ba zai iya ba kar ka yi shine wato kar ka dora a ba ko aiki da ba zai yi ba shine ba ne yake so حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول لمن مملوكي da'amuhu wa kiswatu ya tabbata ya zama wajibi ga wanda yake mallaka ko wanda ake mallaka to wajibi ne a baki abinci a baki abincin da wato abinci yana kan wanda yake mallaka da kuma tufafi idan bawa yana karkashin ka sani cewa abincin sa wajibi ne ka baki sannan tufafi ba dole ne kai za ka yi ba domin ko bai sabo kana kai to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ce lil mamluki ta'abuhu ga wanda ake mallaka to lallai wajibi ne abincin sa wa kitwatu da tubabun sa a baki wala yusallafu min al-amal ma la yajid kuma kada a tsora ma aikin da ba zai iya ba duk abin da aka san ba zai iya ba to kada a tsora ma imam bukhari ya fitar da wannan hadisin bayan imam bukhari a cikin bukhari da abu awana a cikin al-bawani Ahmad bin Ahmad ma da ibn Hibban da Malik Imam Malik a cikin wata duk da rawaito na Ali saboda haka hadisi ne da kyawawan hadisi ne kyau hadisi na biyu a ƙarƙashin babu haddathana Abdullahi qala حدثني الليث قال حدثني ابن عدلان عن بكير ان عدلان ابا ابا محمد حدثه عدلان ابو محمد في رنجه تجيبها قبيل وفاته كافي فاين كيف wato ya ce kwanaki kaɗan ya rasu shi ne kubai da kuma ce tsabu da aka kawo ka ji kubai da wafati wato ka kunya rasu da kwanaki kaɗan domin ba mu da yake ce wato aka wuce ne a bawo ya ne ko ya ji abu wani ya yana cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annaba ne da aka wasu ya ce للمولود طعامه وكسوته lalle wanda ake mallaka wajibi ne a baki abincinsa da kuma tufafi wala yukallafu illa ma yatiku kada a dora ma ko wani abin da zai iya a dora ma aikin da an san ya fi karfi mutum ko kuma za su iya ake shi zai to a zama zai tafi da tsariya wannan shi ne wani yake irin aikin bayan حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش سليمان بن إبراهيم shine a babban malamin wani an intikalin ma'aru ma'aru da yake marar na bi a bi zarri wata rana sun zo wucewa ta gaban abubuwan da ke fara mun ja faɗa wa ya kuta sarkin zo wuce da gudun duniya zai rayu shi kaɗai ya mutu shi kaɗai haka kuma za a dace shi kaɗai wa alaihi sawmu mun zo wucewa ta wurin abubuwan a cikin abubuwan da akwai wani tufafi wa ala kula da mai haula a cikin yaron sako bawan da yake tare da shi shi ma ya sa kaya mai kuka ce wa haula a tun da shi ne complete tun daga sama har kafa iri daya shi ne kulla wa kulla je muka ce lau a manta hana ina ma ka riki wannan wa haita hana bai rabu wannan kuma ka ba wa wani sa an gani ko kanat kullata da ya kasance kulla a gari ta kai ba kada yake kanin da zai sallawa alaihi wa sallam wato kamar ya ga cewa shi bawa ya sa kaya abin da abin complete amma kuma kamar ya ma kayan da ya sa ya ma kuna abin da sun kyau ni ne ake wa jawa ai da ba haka kai ba kaza kai mun yi ran hadisi a baya amma duk can baya nuna ya cewa kamar ku kai shi abokan ya sa wani kuma ya ji sannan kuma shi ya sa ko ko ya sa ko zan shi ma kuma haka sai ne na ma da kai kace kai ka dauki wani zalla ji kuma ya dauko da zalla ya wanda aka ba ne ka ba ba na da ruwa ya ce to shine wancan ruwa ya ce ce wannan kana sai abu da yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatukum yan uwanku ja'alahum Allah ta'ala ajibu yan uwanku ne Allah ya sanya su a karkashin ku Baban kana aku da da yake duk wanda kan uwan da yake karkashin sa ba sai kula da fanni da ya hawo bi ma ya hawo ya ce da shi dangane da abin da yake ba ne ba wani ya dabar ku ne ba ya dabar ya san ya ba shi ba shi irin wanda yake sawa wala ya kalli ko ma la ya kalli ko ma ya kalli ko kada ya tsora masa abin da zai rinjaye wa in kan na ko ma ya kalli ko to idan ya tsora ma abin da zai rinjaye shi ba ne sai ko a ne ya ce ba ba wannan hadisi ne kuwa da abu awana kamar yadda muka faɗa a baya mun kace shi in mun ba da sauran mun biya shi a baya dan hadisi na da hadisi da ba da kara kira da babu ne da inda kara babu na fa kan rabi da ala haƙi babu da yake magana a kan cewa ba mutum ya ciyar da bawa wa qadihi da bai mata hidima ko kuma ciyar da bawa da nabi da bai mata hidima sadaka ne ya sani ba sadaka yake ba da ba a tattara Ibrahim ibn Musa Ibrahim ibn Musa bin Yazid at-Tamimi kenan shine abu ishaq suna cewa sagi abu ishaq sagi suna daga abu wani wasu ba da suka ce a ba za a cewa sagi ba saboda yawan shi daga Allah ba cikin sarki ya ba shi kwarai da gaske domin abu zura ku duba dai abu zura babban malami yana cewa sai wato na kasance na yi ruwayar hadisi wato dubu ɗari a gurin dubu ɗari dubu dubu sosai ya ce ai ba za a ce masa gida ba ya ce babban ne domin suna cewa ya ba abu baka ibn abi shayba ne a dusanna ya yi shi ma karfin haddara a gane ku sannan ya rasu a bayan shekara ɗari biyu da ashirin bayan shekara yana ɗari da uku to shi ne yake cewa قال إن أخبرنا بقية قال اخبرني بحير بن سعيد عن خالد بن معاذ عن المجدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نادى النبي عليه الصلاه والسلام ينادى ما انعمت نفسك دعوت كثير لك وهو صدقه صدقه abin da ka ba mu suke kama sadaka ne wa ma ya amsa wala daka duk abin da ka ciyar da yaron da ɗanka shi ma wa zauna duka da matanka wa kaɗi muka da bai yi ma shi ma ba ruwa sadaka da shi ma sadaka wannan hadisin bayan bukari imamu nasai ya fitar da shi akwai a cikin haskara su nisa littafi ne ne karami mai kyau amma in kana so ka gaza mata kewa eh ta ta yi wa aki da wannan imamu a ɗauko haskara su nisa yana da kyau sosai ba zai yi wani ko yana da rawa ni wani ya ana rawa ba da zama ne ko bai da shi amma dai yana da kyau sosai haskara su nisa sunan littafin kenan na imamu nasai a tabbatar kewa ne za ka karɓi da abubuwa da yawa zama kawai to shi ne yake cewa a hadisi na gaba da sana musallan kala da sana amma su da sai an asim bin bahadala asim ibn bahadala wasu ce bahadala din babu wasu kuma suka ce a ba mansa ne yana cikin a alfuka a kusama a dace mana ko a tsora a kusama a an gane ko kuma suka ne sosai kamar yadda za su kudi yake faɗa sannan ya fita shekara ta ɗari da ishirin da tara bayan hijira ɗari da ishirin da tara bayan hijira haka yana cikin tarihi da hijira to shi ne yake cewa قال قال قال رسول انا ابي هريره رضي الله عنه عن ابي ذر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo kira da muka Allah ta fita a gare shi ya ce kai sadakati mafi alkhairin sadaka ma babba gida shine wanda aka rage wadata ta rage dukiya shine ma babba gida ai ma talaka ma ko ma talaka gida wacce ta rage dukiya ba wacce ka kwafu ta duka ka bayar ko ba ba ita ce mafi alkhairin sadaka mutum ya zo ba ku ke kudin da ke nan ba kowa ne ke da wata jiwa da ba kudin ke nan duka jiwa ya bayar to mafi alkhairin dukiya shi ne sadakar da za ka bayar kai ma kuma kana jin cewa ai ba ma taɓa komai a dukiya Nera goma ne da ka ɗau nera uku ka bayar ba za ku kuma kai su takara da kowa. amma sai ka dauko ba ka bayar ba ka da komai kuma to ba ta cikin mabiya kai da sadaka to shi za a saba ki ta to Islam ne ce a wani yadda rubiya hadin da yake tabba kairu mina ne da su kuda ya ba da yake kada me yake nufi da wannan kawai shi ne wanda baya ruku ya bu wanda yake ruku shi kenan dan ba yana da so haka addu'a a to ba ku ya jin da yake nuna cewa duk wanda kai tashi ba wa wani abu Allah ne yake karba da farko sannan a bawa sai Allah ya fara karba an ba za mu tabbatar cewa alaihi lillahi ya kai rubin shi ga fassara da kyau shine wanda baya ruku ya gode shi domin wanda ya ruku ya kuma ruku kan nan shi yake da sai ka rika jin wani abu yanzu ko ya yin karkatar bidiyo na zewa sai ka rika jin damuwa sai ka fita da an fahimta da kyau ko sannan wanda ko ya kama wanda ya baka abu idan roƙa kai ka bege da kai amma ba ka roƙe shi ba to shi ne ba ka wani ake yaki ka ba don ba ku kasa kai ba domin a kan ka wata daren yaki ka ba da ya sauka ba bayan kai wani samu wata abu domin za ku zo magana kyauta na gaba to wannan shi saboda haka alaihi zuri ya kai rubuta da yake su bula hadin da yake sama ya kula kasa ana nufin wanda baya ko ya ko da yake rubuta sai wannan fasarar da ake kai gaskiya saboda wancan hadisin da na kawo yanzu cewa Allah shi yake fara karba duk abin da za ka bayar kafin ya je hannun wancan kaga kace alaihi duniya kairu a akwai da shi kuma shi ne mai kyau yawa wanda ji man da ya ta bi in ma za ka kiyar ka fara da wanda kake kulawa iyayen ke zuwa dole ka bari matar ka dole ka ce dan ka dole ka ne kar ka dole ka ne to shi ne wanda ji man da تقول امرأته matarka tana cewa an fi alayya me yasa sunan da aka idraki kamar da ta annabi ya kare dan ka waje ya wuce da kullum ma a tuka aka ce daga nan zuwa inda za mu kare magana a gure wal mutala ya ke fil hadisi ma a tan bi ma bi alfaz ruwati da sana shi idraki da ake magana kamar ku kai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin bukari inda yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kaza ya ce wa rahama kar haka annabi ya faɗa ko annabi ya yi hanya ba kan ne sai abla da wani rubuce wa huwa alku ba ko wa asituna ba shi ne ake takin kai wanda kai kaza to duk wannan askin da za a zuwa a tebo wani guri a wurin guri to annabi ya yi hanya kaga ƙarin bayani ta hali ne shi ne shirai an gane ko shi yake kira kira ne kamar a cikin abubuwa ne na kan zuwa jiro shi ba jiro ba yawa ka gane kamar a cikin abubuwa ne na azala cewa na an adama ne da zuwa sura mai ce Allah madaukakin sarki inda umarki ya ci yau mulki ya ci ne mulki ya mutu goyi ita wani yau mulki ya mutu goron mu hajjari ne da kasar da wuce shi ke ba mai ja a yi da goron da rufa ne ba idraki shi abu ne da ya fara yake kamar ja a cikin la zuratahu wanda ba magana a kan wani ta kaga da aka kuje wanda shi shi za wa ai da shi wani ka shi kada yake alwala har zuwa gaba abu huraira shi kadai ba mu sani ba ko da san yiwa yana yi idan na ce zauren zaɓe wa sallama to nan magana idraji ne sai ce an fi alayya masu ka za ta rika cewa da ni an fi alayya audan mitli ko ka sake ni ko dai ka ciyar da ni ko ka sake ni abin da ya ku an fi alayya audan mitli ko ka ciyar da ni ko ka sake ni me yasa saboda gaba ɗaya suke ka kawo bayar da ita ko saboda tun da ba abin da za ka ce da ita zai ka gaya ba ko ka ce da ni akwai wani da ya yake yana gaya mu akwai bawan Allah da a irin fatan zamanin nan ya abu wanda ya samu matsala aikin banki yake aka sake ran da aka ya zo a aka kore ran da ya dawo gida da saka kara da ce wallahi sai ka sake karshen mutunci ke ko ana kiwa ba kuma ce ba ku a wallahi ranar ranar bai kwanta tsaya gidi ba ni zai wallahi sai kana sai da ba wani jami ne shi ne ne wani jami ne ba ne yana kudi ba za ta aure shi to yana samun wannan kuma zai a sai an zake ta Allah ke to ka gani mace za ta rika cewa ko dai ka ciyar da ni au likidi ko ka take ni wai kun mamluku shi ma ba ka yazo ji da kai an fi kalayya au bi aini ko ka ciyar da ni ko ka take ni dan ba zan zauna da yunwa ba an duba ni ke na abu ne ke ba wai kudu wanda duka idan ka kuma yanzu ke ina mata kilo na zuwa ga wa za ka dingi da wani gurin wa za ka kai mai kuma da ba kai ba abu ta yi kan haka mutum ya shiga wani kenan abu ne da yake ka kasa ga yake ne ka ke mutum ya kai ka zama yana to haka za ta fara da an gane a cikin aiko yawwa dan kawai wata ran wani yana murata ya biya ya kasa gane dan gurin shi da rai babi na oge a tattara cikin na gari su sayi da bakwai a tattara mafar bin kafir akbara na sufiyan an mafar bin adnan an maqbuli wannan an maqbuli shi ne sa'id bin sa'id al maqbuli mun yi bayanin a baya saboda zaman da aka kawo zaki kira da al maqbuli yawa ana bi hurairah ka amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqati abu hurairah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin sadaka a cikin yasa sahihu ma a wasu ba da suka ce fa kana rajulun sai wani mutum yace ai ni dina ya ba shi Allah Allah da dina ne guda daya alin ki an fiko ala nafsi ba shi da kanka domin ba ta mika da yanki a cikin ka ai za ka iya nemo mutu to sai ki ka ba shi da kanka kaga wannan karatu da ake kudin yayi aure da ya zo an ba shi abu aure da ake wani kace aure ba kai ba da Allah ya da ko ai za ka zama wannan karatu annabi yake wato a cikin ala nafsi kamar shi da kansa sai na tuna ki cewa matsalar shi ne yanzu kira waki da yawa kuma amma tafiya za ta yi mu kira da kake mika da dare ko kuma zuwa nake shi mai dace ka mutu gobe wannan shi ne wani abu da amma wannan karatu sai ka rasa ina da karatu kana in ji haka sai ya ba idan Allah ta da wani dira ban da wannan ina da wani ziyarar mata wannan to sai yake na na sau da haka sai sai ina da wani banda wannan tsari sai an fiko ala zaune ya ce to shi wannan tafiyar da matar ka an gane ko amma ruwayar mutaji masali da ya zo cewa ya fiko ala wadadi ka fara siyar da ɗanka domin yaro an gane ko sannan a gaba kuma sai ce wasu ji haka suna da wani hali yau ana in ji haka kana yake a fito a nan tsari ne amma a kan ruwa ya daga wanda duka sai kuma aka ce zo da shi ka ya ka dawo kuma yana cikin muskatin tsari nan kuma sai ce a fito a nan tsari ne kaji kaji ne ka kiyar da jiga da yi ba ne sun ma an ta haftar sannan kuma daga nan in kana da wani kai kai kowa sanin ruwa ya kamata ka bawa shi ke nan a je mutum ya dukiya a ta hannun ke sa bukata yake duba ba kusan ci ba bayan kusan ci sai a duba wai ko bukata shi ke nan sai a duba bukata to shi ne ɗan da abu kai ka wato ka fi ganin ka fi a alamu ka fi sanin waye kamata a bawa wato an da alamu ke nan shi ke nan an gane ko ba ni na gari babu ina gari a hanya kula ma a babu da yake magana a kan idan mutum yana kin ya ci abinci tare da bawansa a tattara mamar bin sala kana fara na mukamin bin zai قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع رجلا في أبو زبير بن اللي واتو ياتي والمخيم مباني كده يسأل جابر عن خالد الرسول yana tambayar jabir dangane da bawan mutum ko mai yi wa mutum hidima idan ka bawon mashaqqat wal haram idan wahala da zafi yake misali ka ga ruwa ruwan sun da bawa da ya ce duk zafin rana a cikin ne yawa ko ga wahala ga zafin rana sai ta amara da bi sallallahu alaihi wasallam an da ru annabi alaihi salatu wasalam ya yi umarni an da ru da ya kira shi kana da sai ki to fa in ga ya adukum an yudihi ma ma'ahu idan sai ku yana kin ya ga abinci da bawan sa ga wahala da yake sha ga abubuwa ba ni da yaro ku na tafsiri to a ce ta kishiyarwa a hannun da wato a ce ba abinci a bai in ba za ka yi abinci da bawa ba wato kaɗai ba abinci da karuwa ba shi ya ce shi ne ko bawa yana cin nauyi ya ci abinci ya ci abinci da bawa gidansa to a kawo abinci a bai shi ne an ina na biyar da suke idan shi kuma gidan ya yi iya dacewa ya ce da bawan na da su ne to ya sauka ya ba shi na da ya ke wannan ke dama ce za ka yi hanya kula ma a haku idan mutum yana kin ya sa wani tare da da yi masa yi to ya ba shi abokin sai koma ke ba shi na gari da daya na Oke, wajen masu yana ku, to abin da yake joye, an da jajiran an kabilin da fili, idan ka ba mu makyarsa wal hali. wato wani biya da bai tabi dan gane da bawan mutum idan wahala da zafi ya same shi yace amana nabi sallallahu alaihi wa sallam an ya da'u shin annabi ya yi umarni ya kira woki shi ne kwanciyar bakin ko yawwa kana na mu yake kwarai kuwa fa in ka ji a hadukum an ya da'ama ma'ahu idan ɗayan ku yana kin yana kin wata ba mutum su tare da shi ba in ya yi wa akula tafiye to ya da shi siyarwa a hannun da wato yanzu ba wai sabon ba su ba wanda ta gudu ne yake wannan ya fito sosai tabbas akwai wancan masana idan ba ka wannan sun ce zan yi su ba ba su da ɗari da ɗaya babu ya na abu na abdi min ma ya abu ko ya na abu na abdi min ma ya abu ko ya na abu na abdi min ma ya abu idan ka ce na abu shi ne bai ba su ne da yake magana a kan mutum ya ciyar da bawansa dangane da abin da zai ci ko kuma kake da abu ana siyar da bawa da abin da za ka ko da abin da za ka ci kai hadisi na dari da tasa'in da ta a dandana abdullahi bin maslam abdullahi bin maslam a cikin abu abdurrahman yana cikin manyan malamai sosai wani aka ce suna aiki da wato karatu ya rasa shekara ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya ɗan ƙarni da uku shi ne ke cewa rana ta sana marwa da bin mu'awiya an yi fadl bin mufakkir قال سمعت جابر بن عبد الله يقول يجي لا جابر بن عبد الله يرى سوى قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي بالمملوكين خيرا وعلي مسلم annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana yin wasiya da a yi wa waɗanda ake mallaka wato a yi musu a saka musu da alkhairi a kyautata musu wai kuli yana cewa an yi aiko min ma ta kudu ku ciyar da su dangane da abin da kuke wa alkitu min rubucikum ku yi ba su ta babu irin ta babu wala tu azibu khalqalla kada ku azabtar da halittar Allah kada ku azabtar da halittar Allah wannan hadisin mun yi rasa babu na ɗari da biyu babu hali ya fi su khadimu ma'ahu idza akala babu ne da yake magana akan shin bawan mutum ko da yi ba da yi ma zai zauna tare da shi da ya tashi abinci hadisi na ɗari biyu حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل ابن ابي خالد البدري shine da al'afa shi ke zuwa abu abdullahi yana cikin manyan malamai kuma manya wasu mutane daga wato cikin dalilai sannan ya rasu na shekara ta tari da arba'in da shida nan tsarin da biyu to shi ne yake cewa an abi daga mahaifinsa shi ne abu malik al-badri kenan يقول يا فادي في جوارحك انا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا جاء احدكم اذا سيف يدو ko idza jaa ahadakum idan ɗayan ku ya zo idza jaa ahadakum khadimahu ila amin ahadakum khadimahu ila amin idan wato ɗayan ku wato bai yi wa aikin bai bai aikin ɗayan ku ya kawo wa ɗayan ku abincinsa idan kana mai da mai aiki sai kawo ba abinci to ina nawa ne za su tsara zai ce idan ɗayan ku mai aikin sai kawo ba abincinsa idan ya zo wanda abincinsa fa ne ya ji lissu to ya zauna da shi wa in lam yaqbal idan ya ki yadda ya karɓi zaman dan wani bawan ku zai iya zama tare da kai ba ko bai yi ba yana jin nauyi yanzu ba kaji kamar ɗan gwaji da yi masa kawai aiki share gida ya ka abinci su zo ka zauna ba kowa ne zai iya zama aiki da shi ba ko da girma da cikin ko gwamna kawai ba su da gurin da shi la ya kawo ke zo mu ko yi wa aiki shi ne shi ranka da na ku ko amma ka san zai domin abin da za ka biya kuna ta yujina ta ce ce fali la wutu minu to ka tabbata daga cikin wannan abin ba wani za a ce maka wannan din shi za a in kana so ki za ma ya ga an yi katin kwa to dai shi ce a zuba ba wanda za ka ci bai daidai idan kai baka ci bai dace sabon bambako to zai a ciwo ma bai dace eh amma idan bai dace ya ka ciwo to sai kan ka ji abu da aka yi ma to sai a ɗaya bambata da shi وهو حديث من الصحيح حديث من الصحيح حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو يونس البصري ابو يونس البصري ابن ابي سكيرة كده أكاني هو يا وجيبا سكاني أنا ابن أبي مليكة an karɓo daga ibn abi mulaika sunansa abdullahi bin ubaidillahi bin abi mulaika shine wato malamin sa sunansa sannan shi ma yana ƙarni na biyu ɗari da sha bakwai yara shekara ta ɗari da sha bakwai eh to shi ne yake cewa kana kana abu masura abu masura waye za ku iya tana shi ne yiwu annaba shi ta tuwa salatu kira sallah da biyu mun ja fata wannan wanda shi wajen sunansa shi yake kiran sallah a baka filan a kabila ko a wajen sunansa ake kama shi da yawa wasu ce sunansa auku wasu ce sunansa sabwa wasu ce sunansa kalmar wajen sunaye hudu malamai suka wato suka ba shi an gane wasu ma sun ce sunansa sana ya rasu ya shekara ta hamsin da tara bayan hijira amma ya yi tsawon rayuwa don an za ku zai da wani ya ya ci gaba kuma da kula sallah kuma ku kwanta ba shi ne wanda annabi ya taɓa kiyo yana yana yin kula sallah iri ana kiran sallah a kabila yana cikin matasa sai ce wasa da kiran sallah zai na wani da su zama ta aka kirawo to da yana da murya to da aka kai wanda a wani cikin siyan kudin da annabi ce da ma dai za ka rike kiran sana daga nan kuma ce su zama mai kiran sana abu ma a ce an da ya ma ta kuma ya kamata ya ka zama mai karatun alkurani ko mai yi wani addini da ma ba ba wani ba ko don haka da ra'ayin ta ta gaya wa zazzara ta ci yana ba ina ma kurani ke ce biyawa sai dai na kuma kan saurara na ga kuma tsokan gawa da jira Allah ya ce ku ce sai kuma dai la wannan shi ne to shi ne yake cewa a shi ne abu mahadura an gane ku shekara ta hamsin da tara sunaye wajen biyar ake wani abu mahadura na faɗa shi salma salma samura an gane ko duk suna gaya masa da au da ana faɗa cewa an yi sabani a kan suna. To sai yace a idda Safwan bin Umayya yayin da Safwan ibn Umayya ya zo da abu annaba ne shi zaka ba na bane kuntu jani da inda kuma to abu ma sura yace wata nan suna zaune a gurin sai da ruwa rabbi Allahu an idda Safwan bin Umayya sai ga Safwan da Umayya ya zo kawai an gane ko da buwan kan umayya nan za ku iya tunawa ya bayar da labari da kan sai yake cewa da ba wanda nake ki a duniya fiye da Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace a bawo ran da aka ji da ya rike maka kyauta ya rika ba ki rakumi bi mutumin da ba a sai da cewa ya isa sai da ya ba ki rakuma dani yana tafiya ya dawo shi kai ya kamata wanda ya mu wato irin wannan da goma gini dawo bula makura sai dawo ya kusurin da kawai shi ne ne goma cikin mutanen da yana zuwa suka kai shi aka ce yayi shi ai ka musulunta suna aka zuwa mai ba kai amma ku ka ba da mutane shi kai guda kai yake yi kiko da yake kai da nasu noman layar da baka yake na zo muku daga gurin wanda ya fi kowa da kai kuma baya tsoron talauci wallahi kuka tsoron talauci ku saboda tsabar cutar da baya tsoron talauci na abu na goma da ya rika bashi ne da yake ya isa to shi ne kabuwa da dole kuma yi to shi ne yake cewa ya zo gurin abu masu na yake kabuwa da dole kuma ya zo gurin annabi ali da hasu sallallahu alaihi wasallam bi da akuti kato a kada akuti shine jafna ya amiru ha na farin fiya ba saboda girma akutin wasu tawaga ne suke dauke da shi a cikin aba a ba a shi ne muke cewa kalmar amma irin da laraba su kasuwa ce kama a jaba ya buɗe ɗankin dukiya ta gata nan ba ta kafin aku ya yi ba ba shi ne su jiwa da aka buɗe ta kasuwa aka dora aka yi kama kama wasu tawaga kun ya ce na faru kun zo wani yadda nan ya ako annabu jama'a na faru ne da jini wai sarrafna ilaika na faru kaga duk wannan annabar sun ana da kai ga mutum goma ko bakwai zuwa sama kaga wannan ya ko tukunya ko bana abinci mutum bakwai ai bana bakwai yawa to shi ne yake cewa suna ɗauke da ita shi ne fi aba a cikin wata balma shi ne aba ba wanda uwa bai ne ne kuma suna zuwa su ake ta a gaban da ya ta ba da umar na san masaki sai kawai da yana ruwan ya kira wasu mutane talakawa duk da gefen gari ya ce ya kira su wa arika wa arika bin arika inna ta hauro da kuma bayi daga cikin bayi mutane da suke gefen sa hatta bayi da talaka da bayi aka ce su ba aka duba au suna zuwa shi suka fi tare da shi sai da kuma ya sa hannu suka sa da wannan bayi da talakawa kowa ya sa hannu da yana umar bayan sa duk maza ne ake zai sannan zai faɗa yayin haka yake ba ba da lahu bi qawli aw qala ya allahu qawlan duk ma'ana ɗaya Allah ya wadaran mutanen da ma'ana su kenan ba da lahu bi qawli aw qala ko kuma shakkar rawi da allahu qawlan Allah ya wadaran mutanen da yargabuna an anisabi da suke kyamar bayan kun san da waye ke da tabuwa da bin ubayyi ke domin ya ga abincin ya koma ke kawai ya zuba musu jiki ba zai shiga ba. Sai sai na wuri shi, domin kuma shi ya za a kuma shi ne gani bayan shi, Allah ya wani ran mutanen da suke kyabar mutanen, kyabar bayan shi goma ji muka yi. An yi aku dozu abu nan ba sa su suna abu fita rasu. A kanin sabuwa, sabuwa ya gane shi ya ce, wa ya ce ba wuce shi kowa ya zaki a kasuwa. Yawwa. Sai sabuwa ya ce, amma wallah, ya ce, dakata wallahi na rufe da Allah. ما نرغب عنه يتي بابا كابو سنارن إذا الله بابا كابو ولكن لا نستعبر عنه إذا من أبيتي تبايمه أحبه كاش واتو وانا أبيتي أنا بكي يتي من أبيتي ناس أحبه يتي لا نجد والله من النعان شيء نار في الله لكتم من بابا دابو أبو كمي جاي ما نأكل وتزامو فيه ونعمه وتزامو فيه ونعمه تزامو ya ba abincin da muke ci isa na bibi ta a kai na yau isa ne wai wai shi nuna ala kudi ka ta aure da ba kai da ba yace abincin nan da aka kawo yanzu saboda dadin su suwa da ke jin a gaba yace to dai ga wai za su yarda bibi ta a kan shi ma yana so eh amma ya hakura saboda bi ta wato a cikin yana muke ko da shi hadisi ne da kaga in ba da haka ba ai ka zama abun zargi ka zama abun zargi da zai zama zargi ka fuskanya a kajin babu cewa yana shafar bayi amma sai ya nuna abun da ya kuma shi yake nuna bayani yana da kyau har sai ya bayani dan ba sai ya sai ya bayani ba mu kan mu za mu fahimci cewa shafar ne domin ba sai dawo ba ya ce Allah ya wajen ransa ko kira kiransa amma sai ba da ba wahala na eh haka ai ka bana zuwa ga yawa tunda babu zuwa da ka san abuki za ka abuki ai ba shi da wani yawa sai dai ka tallafo to dole za ka ga zai tallafo ba sai da sai suka yi wannan dabara to aka samu azuwa balbara aka tura tura da ba a balbara kenan kamar a cikin balbara amma azuwa ce ta eh ba mu Allah na sai babi na ɗari da uku haka ne ko babu hadisi na ɗari biyu da biyu babu idan na za a haƙi da sayi babu da yake magana a kan idan bawa na sa'a nan bi ma'ana ya kyautata zama ba ya masa nasiha idan bawa ya kyautata zama cikin gidan shi ne na sa'a idan na sa'a ai a nasa na hidimata au da labar ai lahu minan nasiha amma da yake da gidan kyautata zama cikin gidansa حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نسى لسيده lallai bawa idan ya yi tafiya ka siya ko ne ya kyautata zama ga ubangidansa wa asara ibadata ba ya kyautata wato bautar ubangidansa lahu ajruhu ma ba ne Allah zai ba shi lada karo biyu na rufe biyu ladan kyautata wa ubangidansa da ladan bin Allah kusan wani abu wato da yake wuce malamai saboda su ba su sai ga komai ma su tuwa ga wani babu su yi sai da yanzu za su ya kawo mutum wajen abokin da ke waɗanda Allah ya amfi wanda Allah zai ba su lada rabe biyu dan Allah ka duba gujewa wai wannan ba sai amfani da shari wai waɗanda Allah ya ambata zai ba lada rabe biyu da hadisi da aya shi ya sa daga cikin ban manta ba har inda ومن يقدر يكون لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين بإذن كما تقدم عليه الصلاه والسلام. wai wannan ba sai an man littafi an gama kowai ba kawai kuwa yake da yanzu ne karatu a ba babu amma wanda ya wannan ba da komai sun gaba imamu jini kusan komai shi za ga yana ba wahala su zo da haka su sai ke cewa lahu ajruhu marratayn yana da lada duka biyu ladan kun Allah da ladan wato eh ladan kuma kyauta ta wa gidan zaman ta kiwa da yake kyauta da gidan hadisi na da biyu da uku حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا المعاربي المعاربي بن عبد الرحمن بن الزياد فوقيا ثقه بالشيوخ قال انت حدثنا صالح بن عين صالح بن عين an gane ko yawa sannan kale ki kala rajul wani mutum ya ce wasu ce yana cikin mutanen Khurasan kaga ya zama mugu hadisi yana cikin mutanen Khurasan to shi ne yake ne yace li'adir sha'bi ya ce wa adir sha'bi ya aba abu ya kai aba abu inna la tahaddathu inna lallai ana zantar da mu cewa a wato annan rajula aw ana zantar da mu a gurin mu cewa annan rajula idza ataka umma waladi idan mutum ya danta uwar ƴaƴan da ita ce umma walada ko bai wanda ta zo ta haihu a gidan ta zama umma walada domin ƴaƴan da kai za su zo ba ita ba shi ne mu kamar na da yake muka ce irin ta abu da billah mutawakkil billah wannan billah billah da biyo su wannan sarakuna bi an rayi shine ya wata rana wani ya haifi ɗaya shi ma yana ta jawar a cewa na billa billa ya je gurin Allah ya ce da Allah shi ma a samu masu na irin su duka wani kira duka wani billa da zama mutum billa ya ce to je ka sa ma masu billa a jan jiki ne ce ka muka za mu sa masu billa tun da zai kama su an sa wa kanta billa da billa wani a jan jiki ne to saboda haka wannan shi ne to sai ke cewa duk da yawa a daga umma wani da shi wanda ya canza umma wani da dinsa kuma da zawaja hasa mai aure ta kana rashidu bada na tawo kamar mutum da yake hawar ne wato taguwar kamar mutum da yake akan wato mahaifi ne akan taguwar wato tuwo na wai na kai hasi yi za a tuna da su ne sai dai yanzu kawai ka ba ta yanki abin da ake so wani a ciki ya nuna bayan ka yanka dan azuwa wuri ka ba ta sadaki to shi ne na dan gare ku kita فقال عامر بن عامر حدثني ابو بردة عن ابيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بردة يا روجو daga mahaifinsa yace annabi alaihi salatu wasallam ya ce salatatin lahum ajran mutum uku ladan su guda biyu ne tabbata eh wani bangare biyu ke an gane ko to waye da waye lahum ajran rajulun min ahli kitab mutumin da ke yake daga cikin ahalin kita kirista ne ko bai rubi amana bi nabi ya yi imani da annabin ya yi da annabi Musa idan bai rubi sannan kuma idan kirista ne ya yi da annabi Isa wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan ya zo ya yi imani da annabi alaihi salatu wa sallam kaga ya yi imani da duka kowanne bangare na annabawa walau ajran za a wasu ladabi yanzu kirkan da ya musulun da ya jira na Isa ya yi jira na Muhammad to lada bangare biyu za a wani lada ya jira na Isa da lada ya jira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abdul mawlud ka ga ko anan yanzu mun tara wannan mutum in za a gaba wannan wajen mutum ke da kofiya ko wani abdul mawlud da bawan da ake mallaka idan a da haƙƙun lahi dan ya bada haƙƙin Allah wa haƙƙu mawali da haƙƙin iyayen gidansa haƙƙi ma na na bangare biyu hakkin Allah da hakkin iyayen gidansa wa rajulun kana indahu abadun ya dawo da mutumin da yake da wata baiwa da yake yake zai kewa yake saduwa da ita ba a taba a yi wani nafsar da ita wato ba ta nadi ya tarbiyyar da ita ba a tsar da aiwa ya kyautata da tarbiyyar da wa annama a yi koyar da ita addini ba a tsar da aiwa ya kyautata koyar da ita duk ma a daga sannan ya ɗan ya tabbata da wata a yi a wani shafalar wata shi ma za a wata ne kana aziru ani da yace a dai na ka haɗe gani ce yace na baka wannan ba tare da komai ba shine a dai na ka bi gani ce na baka wannan ba tare da komai ba wato yana da yake cikin al'amuran duniya kawai da ba da yake faɗa cewa abin duniya ya zanto bai rubuta mu kishi ba to na baka wannan ba tare da komai ba wani kan kana yurkabu fi ma duna a ila al-madina wa kan kana yurkabu fi ma duna a ila al-madina sai dauki wannan taguwar taka sai ba ki ne ki na ba ka ita ba tare da ka ba ka komai ba kuma ta hawa wannan taguwar ta ba ka biya to ita dan gurin wasu malaman ka ce da aka zo aka yi magana akan cewa banda na tawu ana magana ne akan lokacin da ya zo yana kan taguwa shi akan kansa yana tsaye ne akan taguwa shine anan kana kan raki bi banda na tawu iya kasance kamar a haye shi akan taguwar shi da ake yi wa tambayar yana kan taguwa to bayan ya gawa sai sau taguwar ya baki ita kyauta ita wannan matara kuma ai taguwa kenan ko sai dauka ya baki ita kyauta shi da wata rana wani daga cikin magabata yana da babban malami ne na wanda sunan sa yana da baiwa kawai cikin dare aka je laluba sai biyu rigita ba sai dauka guduwa sai ta jira laluba sai ga ake tana da shi yana ganin ta sai ce ke ji kana ta addu'a kana ta roƙon ubangiji maka cikin sarki biya mai wato ya biya mata bukatun da sai ce da ba haka kike da biyayya ga Allah sai ce na yanka sai ta ce baka kyauta ba ko yace bai dalili ta ce domin kayi mun asara da na da rufi biyu ake bani yanzu za ka ta koma ɗaya shine wannan matsalar da ana ba da lada rufi biyu yanzu za ka sa ya koma ɗaya ina kyautu dama sannan ina biyayya ga Allah ana ba da lada rufi biyu yanzu kuma ya sauka daga ɗaya domin ta zama ɗaya ita ka ji ba abu ta gaya ba wata abubuwa uku ta gaya ba na ba da sauran biyu amma dai wannan shine ba hannu shaidi wannan hadisin bayan imamu bukari an fitar da shi a musanar imamu muslim ba ya fitar da shi tirmidhi ma da sahihi ibn majah duk sun fitar da wannan hadisi hadisi ne wanda yake hadisi da shawa حدثنا معمر بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن جريج بن عبد الله عن ابي موسى احدث ابي موسى وعبد كان يقول ابي موسى لا كان يجي زوغا عن ابي موسى لا كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عباده ربه duk wanda ake mallaka kuma yana kyautata biyayya wato bauta ga ubangijinsa wa yu'adda ila sayyidi kuma yana kyautata wato zamantakewa da ubangidansa allazi qurida alayhi min al-a'a irin wata aka wanda ta masa na daga biyayya wannan biya ce da kyakkyawar zamantakewa da ruwa da ra'a to yana da lada rufi حدثنا موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابو بلدة ابن عبد الله بن ابي بلدة قال سمعت ابا بلدة يحدث عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران wanda ake mallaka bawa yana da lada rufi biyu amma yanzu idza adda haqqul lahi fi ibadati idan ya ba da haƙƙin Allah wajen bauta wa Allah au qala fi husni ibadati ko kuma ta karamu cewa yi wajen kyautata ibadarsa ga Allah wa haqqu badihi alladhi yamliku da kuma haƙƙin bawansa ko ubangidansa wanda yake mallakarsa babi na ɗari da hudu babu na abdirani babu da yake magana akan shi bawa da kiwo da hadisi na ɗari biyu da shida حدثنا اسماعيل بن ابي قويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار ابن ابن ابي بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول كلكم راع دكلكم مسكين وكلكم مسؤول ai an ba ya jibo da ayat da wuce dukkan kuwa ba ban tambaya ne dan gani da abu da yake wajibi ne a kula shi an ra'ayyatihi la tambayi kowa dan gani da abu da aka ba shi ciwo kullu baya ko da bi nazar ya rani wa ra'i wa wa ra'i shine abu da yake kira ra'ayyati da abu da yake karkashin karkashin kulawa ba wal adiru alladhi 'ala an-nas ra'i shi ma shugaba wanda yake kan mutane shi ma da ciwo a tabo da ko shugaban karamar hukuma ko kansila ko abin da ya kamata da wannan kiwo ne ko ko masulun ala yake za kuma yi masa bayani dan gani da abin da aka ba shi kiwo wa rajulu ra'in ala ahli baiti shugaba shi ma bai kiwo ne dan gani da mutanen gidansa eh dan gidan kai ma shugaba ne kai ma za a tambaye ka dan gani da kiwon da Allah ya baka wa huwa masulun ala yake Allah ne tambaye shi dan gani da abin da aka ba shi kiwo wa abdul wa abdul rajuli ra'in alama da ta yi bawa mutum ko mai yi wa mutum hidima shi ma wato wato abu rajula ra'in shi ma mai kulawa ne alama da ta yi a kan dukiyar ubangidansa wa huwa masulun an kuma shi ma abin tambaya ne a kai ala ku saurara kullukum ra'in dukkaninku masu ciwo ba ma sai an sabo ba dukkaninku wa kullukum masulun an rabbiyati kuma dukkan ku za a tambaye ku dangane da abin da aka ba ku ciwo wane hadisi na gaba wani hadisi shi ba malam mai musallaf ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul qawlati abu dawud ya fitar da shi shi ma a cikin littafin al-sunna to da haka imam bukhari da sauran ya rawaito حدثنا عامر بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مقرمه بن بكير ana bibi ana Abdullahi bin Sa'ad Abdullahi bin Sa'ad wato shi wannan malamin su aka yi ba a san malamin sa ba an gane ku ba a san malamin sa la yurabu lahu shaykhun wa la tilmidu ba a san malamin sa ba ba a san talibin sa ba a baya akwai matsala ba malami ba dalibi eh eh saboda haka ya zama majhul majhuli ke to dai ce ka zama majhulin aini ke ko shi kansa kamar ba a gan shi wake shi za ba abin da kawo wani kamar bugun shi ka ai kai baka da malami a cikin na haka wani yake faɗa wata ran nake sai ta zo ce ai shi ba shi da malami a garin nan bai san wannan jarhi ba ne kana ta kawo kanka wuka kuma bai ka sani to tunda baka da malami ba abin da zaka faɗa da tunda ba wahayi ake ba ba ah to ne ba ide shi kuma sai ai shi wani da ba kaza kaza na ce to ka wannan fa kaso mu ne ka jarki ne wallahi ya ji dukkan da ba da wani kaza kaza yi da na ga tuku kowa kwa kuma irin wannan to ji ne yake cewa maula aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ana abdullahi bin sa'ad ko an ka zo da abdullahi dan sa'ad saboda kun ga hadisin yana da sahihul islam kenan an karbo da Abdullahi bin Sa'ad Maula Aisha ya sauti Nabi sallallahu alaihi wasallam bararran bawa ne na Aisha matan Annabi kira da Allah Allah ta bada rai bani ki sabitu aba wurai da ku na ji abu wurai ne na cewa al'abdu shi bawa ne da a da'a sayi da ku idan ya je ya ga uban gidansa kamar da a da'a Allah a da wani ya yi wa Allah da cewa da goyi gowa ya je ya bai za a sa sayi da ku kamar da Allah a da wani haka nan ya saba uban gidansa shi ma ya saba wa Allah ne girma da buwaya hadisin bai shiga da ba babi na ɗari da biyar hadisi na ɗari biyu da takwas babu man ahabba an yakuna abda to babu da yake magana akan wanda yake so ya zama bawa ya kasance a bawa har ya mutu kamar wanda baiwa Allah da muka faɗa ai so ta mutu a baiwa yawwa حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب mun faɗe shi ko shi musayyib din kun ga ammar wato ya yi shahada ne a yakin badar shi musayyib din musayyib din ba sautin ke shi ne kafar su wanda mun faɗe shi a karatun mu na lulu wannan magana shekarar jiya cewa wato da yin ran da sai na wuka ne ba duniya rana aka yi shi wanda zai rabu kare su ran da aka yi kuma a gidan annabi alaihi salatu wasallam domin ummu salama babata ita ce ne wata yi shi ne muka tabar cewa ya ga koki abuwa koki a bayin zaitun mutai wannan muna magana ne akan wa ake kiran sa hasan basari ne wannan wannan muna magana akan zaitun mutai shi ne a wanda kakan sai ya ga musu na yi galabi kenan wanda kakar da ya jaga musu lokacin da ya zo annabi ya ce ya zurar da yake hudra jagowa ke da bakin ciki annabi ya ce a aikin da zuna ya ce wallahi la ughayni rusman sammani wato abi wa ummi ya ce wallahi ba zan da zunan da babana da baba ta ta samu ya ce to ka sai da zuwa da ya ce zai rasa kai matakin da kowa a yankin su zai rike ga wahala shi kakan ya jaga musu saboda rundunar juna yake sai ga wanda ke gobara ne abinci mutum ya fita ne ba ba zai samu ba sai dai suka rika jin wahala yake sai wata ran yana karanta hadisi ya gano matsalar da ta same to shi ne sirkin abu huraira eh da yake bin da hudu hudu eh da yake bin da bai bin hudu eh shi ne damuwa ko kinki ana bi huraira kun ga sirkin abu huraira ne abu huraira ya baki ya baki a ya aura shi ne mutayyikin babansa ba shi ne muka ba da shi ana bi wa yana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al abdul muslimu idza ata haqqa sayyidihi shi ba wanda yake musulmi mutukar ya ba da haƙƙi ubangidansa da huwa da yana da ladabi wallafi nafsu abi wa yana biyadi na nasi da ran wanda abu wato ran abu hurairah yake hannunsa laulan jihadi fi sabilillah yace ba dan yaki dan saukar kalmar Allah wal hajj da fita zuwa aikin haji wa baru ummi da biyayya ga mahaifiyata an gane ko yawa wa baru ummi da wato da biyayya ga mahaifiyata la habtu an amuka mahmuka yace da na so mutu ina bawa yace ba dan jihadi ba da aikin haji dan kusa abu wa yana kamar da ba ne suke ba ai imamu zuhuri yake cewa abu huraira da yake cewa mun samu labarin babu juri yace mun samu labarin cewa abu huraira saboda biyayya ga bayan biyar da ka zuwa aikin hajji ya shiri ka mutu kuma mun biya a baya in zai mutu zai mata sallama ya ji ya yi mata sallama saboda ka ta zuwa aikin hajji ya shiri ka mutu bayan ya mutu zalle ka bayan yin hajji yake ba dan jihadi wani aikin hajji da biyayya ga bayan biyar da yake da na so ku da bawa bawa Allah hadisi ne mai kyau lokaci ya yi to ina ga sai mu tsaya nan babu na ya kula abdi za mu ga shi ga ne zuwa ruwan da muka tsaya ne Allah ba mu da cewa mu lalle da wanda ba mu koya da rawa ba mu da shi ya yi da yawa akwai tun da ana akwai da wani da yawa a nan akwai wanda ya yi magana suna san a nan wajen unguwar suna san wanda yake da lokaci zai iya koyarwa da islamiyya suna san da yawa suna san mutum biyu na kuma ya tabbatar ya yana da kwarewa da kowane ba da harkar lafiya to da haka wanda yake da sha'awa sai yin magana ya zo sai mu haɗa da insha Allah abubuwa da kuma da ya ana ba da sana na da kuma Ismi'u man ayat ahya a karatun gobe. ka ɗauke gaba ba eh ko kuma ana kakan da kai a sati ko a wata sau ɗaya shi ne a yana da ba na ake da shi ba a yana shi ne lokaci ba ya na alaikum salam eh a wanda ake mallaka a musa alkhairi ki kaga akwai sahabu da ya fahimci cewa da annabi ya gaya maka yana tafiya sai ya tafi ya ce ai shi ne alkhairi da ya dawo annabi da ya baki bawa ya ce amma ga shi nan ai ba ta wasiya da alkhairi yana dawowa annabi ce na bawa ka ce ai na yace yace ya ya yace ai ta ke sun mata wasiya da alkhairi ce lalle ka ba ki da ba ba ya nuna ba ki ita wasiya ai shawara eh irin wannan shawara ake ba ba abu da yafi shine kawai hari nan bankukan da muka biya a baya a takurin da mun biya wani wurare na cewa kudi ya maru bawa a za mu bi kai da in jaji haka ya bamu bukari annabi ya ce duk wanda ya maru bawa da su yan tai to amma dai ma bukari ya ce amma ba wajibi ba ne saboda mun samu wata gaba da aka zo cewa wasu aka taba da su amma ta ba ne da ta tsara ne ce ku je ku hukuma da su sai ma bukari ya ce to a ji ba wajibi ba ne suna ce sai sun wadatu kuma su wadatu ba su rike cikin ga wata ciki ba ko bai ba mun wuce wannan babu a baya amma dai baya nuna wani rasu Allah ba na ya kuma kula eh eh ɗaya ne za a ga gado shi ne muka ce su za su bi a komai za su ba ga gidan mun ba da su gane wasu ba ya ba bi in ka yanta ta ba ya take zama ba yau waye ka za ka je ka nemi aure a wani gidan ka biya sadaki ka bayan ka biya ba shi abin da ake nufi yau ba wai ana nufin ta zama yanka ba a ba ka ce za ki gaje ka sosai ya yaya ne sosai ki ba wallah ba abubuwan da muka faɗa daidai ana da wani yanka wannan da muka fi da yana da wani sarki ya yi da wani wanda suka yi mana rafiya da hanyoyi muna da wani wani wani sarki da biya wani kwanin duka mamakin muna da kai wanda suka bayyana da wanda suka bude a al'adar ana gariya mana akwai marasa lafiya da suke shafa mana da rashin lafiya Allah ba ku sun sarki ka kawo mu dauki ga yayin mu matsalar mu da rashin lafiya na kai da lafiya da karo ana Allah ka da wani lafiya Allah ka nuna mana da suke da suke da ba ku ko Allah ka nuna mana da yayin da ba ku ko ku Allah ka da mu mu da lafiya da lafiya ina ko mu da sunan jawa Allah ka ba ku ko ba ne ina da kuma mutu da su da gyara wani tsoron da wani lafiya ya mu da suke kuma ta abubuwa da na kaje da zara a abubuwa wanda suke da rai kuma na ba su da su ba a kula da ya kula da kuma rima ina da kuma mutu da su da gyara wani tsoron da wani lafiya ya kula da wani asiri ne da اللهم علمنا في أوهامنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خلق وكافر وعلى رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا في سبيل الله في اعمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته